إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ذاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يومنا أكو دوت شعبان hijira 1445 wanda ya daidai da 13 ga watan fabrairu miladiya 2024 Allah ta'ala ya sake tara mu a wani masallaci da albarka wannan unguwa da albarka a cikin wannan gari mai albarka don ci gaba da karatun littafin mai albarka al-istiqama na shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya rahimahullah wannan shi ne darasinmu na 22 kun fara karatu akwai a malam da bai ji daɗi ba muna roƙon Allah ta'ala ba shi lafiya ubangiji Allah ya ba shi lafiya Allah ya saka fara ne wato muna karatu cikin babi na biyu fasali na biyu ke fiqhul ikhtilaf wa asbabuhu wa adab fiqhun sabani da abin da ke kawo sabani da kuma ladibban da ya kamata a kiyaye lokacin da aka samu saɓani wannan yana daga cikin a muhimmancin samun istiƙama a aƙida ta ahalin sunna dole a samu saɓani amma in an samu saɓani ya ya kamata a mu'amalanci juna da wannan saɓani ya kamata mutane su san wannan to a darasinmu na ƙarshe a mun fara karatu akan wasu masa'id waɗanda a cikinsu shekul isra'il da taimiyya yake son ya nuna mana cewa akwai wasu abubuwan da suna nan da yawa wanda samuwarsu a cikin al'umma a yanar rikansu wannan yana haifar da sabani da yawa shi ne ishtibahun ma'ani da kuma ishtirafun alfas ka samu lafazi daya yana da ma'anoni da yawa kuma ka samu wani lafazi guda daya ya yi ishtiraki da wasu lafazan a cikin wasu ma'anoni shekul isra'il da taimiyya ya gaya mana cewa da za a ce babu wannan to da babu wani sabani da za a samu tsakanin mutane musamman abin da ya shafi akida da sunaye da sifofi na Allah ta'ala to amma tun da yake akwai waɗannan istirakul alfa wa ishtibahul ma'ani to wannan yana iya sawa idan Allah ta'ala ya ce yana da wata sifa wani ya ce bai yadda ba saboda shi abin da ya ɗauka da wannan sifar da Allah ta'ala ya faɗa wata ma'ana ce daga cikin ma'anonin wannan abu wani kuma shi ma yana iya cewa kaza amma dai shekul islam ya ce da mu hanyoyin duk da ake bi bai fi ka samu nassi daga cikin alkur'ani ko sunna ko kuma ka gani da ido iri-iri ko kuma ya zama sima'i ne rawaitowa aka yi aka gaya ma kuma wannan riwaya ta tabbata waɗanda suka rawaito din suka gamsar da kai da abin da suka rawaito suka gaya wannan shine abin da bayanan da ya koro har muka zo inda yake cewa wa yakunu sawab fi qawlina thalithan amma tafsil ma atlaquhu مثل أن ينفي هذا نفيا عاما ويثبت الآخر ما نفاه الأول ويفصل المفصل ويثبت البعض دون البعض وكذلك في المعنى المشتبه واللفظ المشترك ويفصل بين المعنى ولا وما يشبهه إذا كان مخالفا له وبين معنى لفظا ومعنى لفظا نباكو مثالي نعم
yanzu misali a dukanmu mun san misali mutum ya ce in ya mutu a kona shi akwai wani hadisi na maki alaihi salatu wasalam ko wani bawan Allah yayi wa yayi wasici ga ayyansa ya ce in ya mutu a kona shi wato a kona gangan jikinsa a bari sai ana iska ana guguwa sai a riga baza wannan tokar sai ya sai ya bace sai da suka yi haka din ya mutu suka kone shi kuma suka nemi inda iska take duk suka baza tokar gabas da yamma kudu da arewa نعم duk iska ta tafi da tokar ko ina sai bayan sun gama kuma sai Allah ta'ala ya hada shi a guri ɗaya sai ya tashi shi sannan sai ya tambaye shi me yasa kai haka sai ce shi yana jin lalle in Allah ta'ala ya kama shi zai iya yi mishi azaba saboda wasu laifukan da yake jin yayi mun gane نعم
to sai Allah kuma ubangiji ya ce ya masa gafara a nan gurin akwai abubuwan dubawa da yawa shi na farko ya yarda da Allah tunda har yanzu baya son Allah ta'ala ma ya tayar da shi to amma me- wanne tunani ne me- meye ya ba shi fahimtar ya yi wasici cewa in ya mutu a gona shi shin allah da ya sani yana jin cewa bayi da iko ko bayi da kudura da zai iya dawo da shi tunda ya riga ya san allah shi ne ma yake gudun baya son ya hadu da shi a sanin da aka ya- ya kamata mutum ya yi wa allah shi ne allah ubangiji ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai to shi wannan ya san Allah don mai wannan tunani to yanzu idan da za a samu wani sai ya yi basici irin na wanta mun gane ya ce wa ‘ya'yansa shi in ya mutu lalle shi ma a kona shi to lalle tabbas sai ka kalla idan yana cikin birni inda ilimi ya yi yawa mun fahimta? ya kamata a ce yana da ilimi akan Allah subhanahu wata'ala da ikonsa da shari'arsa da yadda ya kamata a yi wa wanda ya mutu to kaga wannan ba za a ce za a ce da shi kai tsaye ya kuskure don akwai wasu abubuwan da ya kamata a ce ya sani amma bai sani ba a rayuwarsa har ya zo yana ba da irin wannan wasicin amma idan a dawa yake inda ya yi nesa da ilimi sosai idan ya ba da irin wannan wasicin za a yi masa uzuri ko ba za a yi masa uzuri ba za a yi masa uzuri cewa bai sani ba saboda ba a cikin gari yake ba amma za a zartar da wasicinsa ko ba za a zartar ba ba za a zartar ba matukar dai an tabbatar domin ba haka nan shari'ar musulunci ta ce a yi wa wanda ya mutu ba musamman wanda yake musulmi to irin waɗannan su ne mana yake ƙoƙarin ya gaya mana cewa kowa wani zai iya istihadinsa istihadin ya zama daidai wani kuma zai iya yin istihadi istihadin ya zama kuskure amma duk da ya yi istihadi ya zama kuskure in dai ba bisa son zuciya yi ba Allah ta'ala yana iya gafarta masa sai zama khata'uhu maghfuru kamar yadda ya gafarta wa wannan wanda ya ce a kona shi Allah ta'ala ya tattara shi kuma ya ce da aljanna ne kuma innahu min masailil kilab ma ya zamman sannan daga cikin matsalolin da ake saɓani waɗanda suke ta kawo saɓani ma ya zamman akwai abin da yake kunshe an anna i'tiqad ahaduhuma yujibu alaihi bughd al-akhar za a iya samun saɓani saɓanin da zai sa mun saɓa ni da kai ko mun saɓa mu da wasu to wancan wasan da suka saba da mu sai su kudirce a cikin ransu cewa sabanin da suka yi da mu yuji ba alaihi bugdul akar ya wajabta cewa dole ne sai sun tsane mu wa la'anuhu ko ma su rika la'antar mu suna tsine mana albarka kullum au tafsiquhu ko kuma su rika kafurta mu au takfiruhu ko su rika fasikantar da mu ko kuma su rika kafirta mu auki taluhu in ta kama ma a ce a yaƙe su mun fahimta zan ma misali har yanzu dan bil misal aka ce yattazihul maqal ko kun ga masallatai muka yi na halin sunna haka ne mu a lokacin da aka yi waɗannan masallatan na halin sunna waɗanda suka ce a yi masallatan nan ba da son zuciya suka ce a yi masallatan nan ba mun fahimta inda da son zuciya ne da masallatan ba za su zauna ba amma sun kalli wasu nasoshi sun kalli wasu maslahohi suka ce to ya kamata su su yi masallatansu saboda ba za su je masallatan mutane suna ta rikici da su akan abin da su sun san cewa ba daidai ba ne kuma ana yi a masallaci amma in suka yi masallacinsu to sai su ba da misali a aikace yadda ya kamata a ce an gabatar kuma an gudanar da masallaci to wasu ba su fahimta ka ba mun gane? da aka waɗanda suka yi wannan masallatan ko su kira wasu kafirai ko su kira wasu 'yan wuta ko su ce fasikai ne in ta kama masu tsine musu albarka mun fahimta wannan watakila da dama ma da sai su yake su mun gane to fa idza fa'ala zalika mujtahidan mukhti'an idan duka biyin kowanne ɗaya daga cikin biyin da waɗanda suke masallatan a babin misali da waɗanda suke kafarta su in kowanne ijtihadi yayi ya kalli wasu abubuwa da suka sashi yake abin da yake yi to shi kenan kana katsu'u magfuran lahu su waɗanda suke masallacin in dai ba da son zuciya suka yi ba ko da sun yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta musu kuskuren su su waɗanda suke fasikantarwa suna kafartawa suna kaza suna kaza idan su ma ba da son zuciya suke ba su ma sun yi kuskure kuma Allah ya gafarta musu kuskuren su kun gane wannan amma in akwai son zuciya akwai abin da yake albaghi wanda zamu zo mu ji nan gaba to anan ne inda matsala take وكان ذلك في حق العقر محنة في حقه وفتنة وبلاء افتلاه به sai zamana wani zai iya yin ijtihadi ya yi kuskure kuma sannan Allah ta'ala ya gafata masa kuskurensa tunda ba a san zuciya yi ba amma kuma wannan ijtihadin da ya yi sai ya zama fitina ga wani sai ya zama jarrabawa ga wani sai Allah ta'ala ya jarrabe shi sai ya zama na bayi da magana sai wannan bayi da aiki sai wannan sai abin ya tsaya masa a zuciyarsa yadda zai mun fahimta tare da cewa shi ijtihadi yayi ba da san zuciya yayi ba ya kalli wasu maslahohi ne yayi abin sa to amma sai kaga wannan din ya zamewa wani jarrabawa ya zamewa wani bala'i da Allah ta'ala zai jarrabe shi bale ce hazihi wa hazihi halul bugha muta'awwilina ma ahlul adl wannan shine halin albugatu yan tawaye almuta'awwilin waɗanda suke bamban ayoyin Allah ta'ala ma'a ahlul adil a mu'amalarsu da masu adalci sarakuna shugabanni masu adalci sawa'an gane zalika baina ahlul yadi wal qital sawa'un tsakaninsu da waɗanda suke da shugabanci ne sune ahlul yadi wal qital mun gane shugaban shugabanni ana ce da su ahlul yadi wal qital saboda marra aminkum murkaran falyughayyirhu bi yadihi kaga wanda yake da wannan yake daukan wannan shine shugaba gwamnati da take take da yadu ba wanda yake da ikon ya tada yaki in banda gwamnati gwamnati ce yake cewa to a yaki kuma dole ai so an ce ahlul yadi wal qital ana nufin gwamnati min al umara wa nahwihim daga cikin shugabanni da sarakuna da wasun su sai ka samu wasu sun mustawaye saboda sun fahimci wata aya ba daidai ba أو بين أهل اللسان والعمل من العلماء والعباد كوكما أساموس أن تاواي ولن داسي تاواي ولن داسي وتاواي سوني أهل اللسان وال والعمل سوني معلمي من العلماء نياتي فإن لم يستطيع فبلسانه هكذا wannan aikin kawar da munkari da harshe aiki ne nawa na malamai malami shine zai zo ya ta cewa kaza ba daidai bane kaza ba daidai bane kaza ba daidai bane amma sanya karfi wannan sai gwamnati mun gane yawa wannan ka dauki a jama'a gabaki da yake amma kowa a gidansa ahalul yadda ne wal qitali a gidanka da karfi za ka yi amfani don kai ne mai gidan mun fahimta babu wani munkari da gani a gidanka ka ce wa illam yasta tsaifa bi qalbihi wa zalika zaful iman a ba wani zaful iman kai ne kace da iko ala amma abin da ya shafi al'umma wannan shugabanni da gwamnati su ne za su sa karfi su tabbatar su goma malamai su yi amfani da bakin su wajen wayar da kan mutane su gaya musu ga abin da ake ciki kuma ga abin da Allah ta'ala ya ce a yi ga abin da shari'a ta ce a yi min al-ulama wal ubbat wa nahwihim wa bayna man yajma'u al-amrayn ko kuma tsakanin waɗanda ma suka haɗa duka biyu ga gwamnati a hannunsu kuma ga ilimi amma duk da haka sai ka samu wasu sun yi wa wata aya fahimta mara kyau sai kuma su musu tawaye mun gane al'amarin boko haram wannan misali ne da kowa zai iya yatan shi ayoyi ne aka bamban karasu amma kuma shi yasa malai kira su muta'awwilin tawili shi ne ka canja ma'anar aya ko nassi ba a yadda yake ba ka fahimce shi don kawai ya baka dama ka biya wata bukata kaga waɗanda suke suke kan suna faɗa da masu mulki ko da za ka ce waɗannan masu mulkin ba masu ilimi ba na addini ko ba ubbad ba ne amma dai suna da ƙarfi tunda suna da sojoji da 'yan sanda a hannunsu yanzu ga musu fito na fito suka sanya mutane gaba ɗaya a cikin bala'i kuma ne ce walakin nan ishtihadu sa'ik la yablugu mablag alfitna amma ijtihadi wato waɗannan abubuwan duk su ne suke kawo sabani kawai wani ya bankar aya ya yi wa shugaba tawaye shugaban da yana da 'yan sanda da sojoji za a samu rikici ko ba a samu ko kuma haka kawai ka juya wata aya shikenan ka yi wa wani malami na Allah subhanahu ta'ala mai ibada haka kawai ka masa tawaye za a samu fitina ko ba za a samu za a samu duk mu beneficiaries ne na waɗannan fitincinin duk a nan garin ga malami malam Musa Hashim Allah ji kansa da gafara haka aka samu wasu waɗanda su kuma kawai suna cin dinduniyar sai dan kawai su biya bukatunsu yanzu tun da aka fara wannan abin mai abin ya haifar mana ya haifar mana abu mai kyau abu ne mara kyau ya haifar mana mun gane kawai za ka bunkar wani hadisi ko wata aya shi kenan ka ce kawai bari ka yi wa malamin ka tawaye yana gaya ma ba daidai ba ne ba daidai ba ne kai kuma kana gani a matsoraci ne ko abin duniya yake so ko ka za ka za ka za ka sai ka je ka sai ka haifar da wata matsala wadda ake gudun ta Allah ta'ala ya kiyashe mu walakin sai dai al-ijtihadu sa'ik duk lokacin da aka samu ijtihadi mai kyau al-ijtihadu sa'ig shine mai kyau a samu ijtihadi wanda ya zama daidai la yablughu mablag al-fitna wal furqa babu yadda za a yi ai ijtihadi kuma ijtihadin ya kai ga an kai ga sabani ko an samu fitina ta barke saboda wannan ijtihadin illa ma al-baghi sai dai in an samu zalunci duk ijtihadin da zaka yi in dai baka shigar da zalunci cikin ijtihadin ka ba to ba za a samu rabuwar kan al'umma ba ba kuma za a samu fitina ta barke ba wala wala li mujarrad al-ijtihad shi mujarradin ijtihadin baya kawo sabani mun gane mujarradin ijtihadin ka kai ijtihadin ka ko mun taru mun yi ijtihadin ba mu sanya zalunci a ciki ba ba mu sanya ƙetare iyaka a cikin ishtihadinmu ba me zai kawo wata fitina ba wata fitina mun gane shi ma wanda zai zo ya saɓani da mu in dai ba zai kawo zalunci a cikin al'amarinsa ba to fitina ba za ta tashi ba kuma ba za a samu rabuwar kan al'umma ba mun fahimci wannan kai ishtihadinka ne idan an ɗago daga ruku'i ka saki hannunka haka kai kuma ijtihadin ka ne ya dago daga ruku'i kamar da hannaka shike na ga wannan sai sai fada ba ya fada ba hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago daga ruku'i sai ya mayar da hannunsa inda yake kawai to inda yake ya haka dai haka hannu yake ko to amma kuma dazu kafin a tafi ruku'in nan a haka hannu yake ka ko fahimta take yanzu ne za a kawo rikici a nan kawo ni rikici amma in an sa albagiyu in aka sa zalunci to shi ke da sai a kama fada a kan wannan kun sa akal jasatul istiraha halli ma aka mara a garin nan ko mun fahimci wannan akan jalsa jasatul istiraha a tsaya ganin da mutane kawai a fahimta wanda bai fahimta ba a kyale shi menene ma'aunin menene kimar jalsatul istiraha a sallah in baka yi ba sallah ta yi ko ba ta yi ba ta yi to me ne cewa dole sai an yi har a yi rikici a masallaci menene ya shiga gurin albagin zalunci ne shi amma in ba zalunci babu abin da zai sa wai dan mutum ya istihadi kawai shi kenan a samu rabuwar kai ko a samu fitina ta barki in dai kaga fitina ta tashi to an samu zalunci a wani gurin amma in ba zalunci istihadi baya kawo tashi hankali amma qala ta'ala wa ma khalaqtu wa ma amkhtalafa allazina utul kitab Allah Ubangiji ya ce masu littafi Yahudawa da Kiristoci ba su yi saɓani ba, illa min ba ma ja ahumul ilm sai bayan da littafi ya je musu bagayen bainahu saboda zalincin da yake tsakaninsu. Wanda aka saukowa da littafi, ai shi ya kamata a ce ya samu kwanciyar hankali, ya samu rayuwa mai daɗi, ko kuma ya samu hanyar bi tun daga sako daga Allah ta'ala ya ce maka ga inda za a yi. to amma zuwan littafin sai kuma aka samu bagiyu to dole aka samu sabani kuma aka samu rarrabuwa wa qala haka nan Allah ubangiji yace innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay lalle wadanda suka rarraba addinin su suka zama shi'a shi'a lasta minhum fi shay ba abin da ya hada ka da su mun tattauna akan wannan ayar a baya wa qala wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum al bayyinat Allah ya ce kada ku zama kamar waɗanda suka rarrabu sannan suka sassaɓa min ba da maja ahumul bayyana bayan ayoyi bayyanannu sun zo musu ayoyi bayyanannu sun zo musu an yanzu ne kamata ce sun haɗa kai amma saboda shigar bagiyu a tsakaninsu zalunci da ƙetare iyaka kawai sai kuma aka samu saɓani sai farki a tsakaninsu to Allah ubangiji duk ya hana wannan don haka abinda malaki so ya gaya mana ijtihadi baya kawo fitina ijtihadi baya kawo tashin hankali da rarrabuwa wato kenan dai ilimi in yazo baya kawo fitina baya kawo rabuwar kai shi ilimi sai dai in an shigar da zalunci in kai iliminka ba tare da ka ci mutuncin kowa ba ko ka zubar da mutuncin kowa ka iliminka ne don Allah ka raba kanka da jahilci sannan ka yi ƙoƙarin raba ɗan uwanka wanda ya gamsu da kai shi ma da jahilci ba wani tashi hankali da samu babu wani rikici da za samu da aka ba dole sai ka bude wuta bane sannan za a gane kana da ilimi ko za a gane cewa kai ne mai gaskiya mun gane wannan ba sai ka ci mutuncin wani ba za a gane kai ne mai gaskiya ko za ka zama kai ne mai gaskiya babu ruwanka gaskiya da ɗaya ce kawai kuma da inda take sunanta gaskiya wala yakunu fitna wa furqa ma wujudul ijtihad as-sa'iq babu yadda za a samu fitina ko rabuwar kai in dan kawai an samu al-ijtihadu sa'iq al-ijtihadu sa'iq shine ijtihadi na Allah da Annabi wanda aka yi shi da gaske ba san zuciya ko so fa ne a cikin sa ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الفتنه shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yaki idan fitina ta tashi imam abu daud a cikin kitabul malamih na sunan dinsa da ibn maja a cikin kitabul fitan da imamu ahmad sun rawaito hadisi daga abdullahi ibn amru ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu yace bainama nahnu hawla rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yace wata rana muna kewaye da ma'aiki alaihi salatu wassalam id zakaru al-fitna aw zukirat indahu sai kawai aka tuno aka ambaci fitintunu na duniya ko kuma aka fara tattauna fitintinin da annabi sallallahu ya bada labarin za su faru a cikin duniya kala sai annabi sallallahu ya ce idza ra'aita an-nas qad marajat uhuduhu sai annabi sallallahu ya ce da su in kuka ga mutane suna yarjejeniya kuma suna warwarewa ayi yarjejeniya da mai gida da mai gida ko da makwabci da makwabci ko da yan unguwa ko da gari da gari ko da kasa da kasa a yi yarjejeniya ga abin da za a yi sai kuma a samu wasu koma daga baya su warware wannan yarjejeniya wa khaffat amanatuhum kuma amanoninsu in ya zamana ba su da kima babu ki amana ba ta da kima a tsakaninsu kowa kawai nema yake nema amana da cinye ba ruwansa sannan wa kanu haka za wa shabbaka baina asabi'ahu yace idan ka ga mutane sun zama haka wato sun cakuɗe a guri ɗaya ba ka iya gane na Allah da wanda ba na Allah ba ba ka iya gane mai amana da wanda ba da amana ba ka gane waye zai tsayar maka da alkawari waye ba zai tsayar maka ba an cakuɗe ga baki ɗaya an damalmale a guri guda ƙala faƙumtu ilaihi faƙultu lahu sai abdullahi ɗan amur ɗan aza ce sai na tashi na ƙara sabon annabi sallallahu na ce da shi kai fa afa'alu inda zalika in aka sami irin wannan matsalolin ya rasulullahi ya zami ja'alani Allah fidaka Allah ya sa na zama fansa a gare ka kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace il zambaitaka kala zumci gida kawai kai zaman ka a gida ka fito ya kai shefanin ka kai waye ka koma gida kawai ka zo na kira sallah ka fito kai sallah ka koma kalla zumci gida kawai wamluk alayka lisanak kuma ka mallaki harshen ka ka san me zaka fara saboda idan haka ta kasance to in kai magana ma sai kilu ta jawo bau kana zaune a gidan naka ma sai ka je ka faɗi magana sai ta zo ta zama bala'i ka ɗauki hannunka ka rubuta wani abu a whatsapp ko a wani abu ya zama tashin hankali to ka kiyaye harshen ka kawa kai shiru wa kus ma ta'rifu wa da ma tunkir kai aiki da duk abin da ka fahimta inda Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da kake da nakara a kansa baka yadda da shi ba kake inkarin sa baka gama gamsuwa da shi ba kawai ka bar shi kai aiki da abin da ka fahimta wa alayka bi amri khassati nafsik kawai ka kula da kanka ka kula da kanka ba mu karasa wannan lokacin ba amma watakila an kama hanyar gangarawa zuwa mun gane don Allah Allah ta'ala ya ce fa zakkir in nafa'atiz zikra fa zakkir in nafa'atiz zikra kai wa'azi ka tunatar in tunatarwa da wa'azin za su yi amfani kenan za a zo wani lokaci da ba za su yi amfani ba da haka karka yi kun gane? ya ba mu karasa wannan lokacin ba ko? yawa da yanzu hayin zuma malamai suna ya kabba sun gogari kuma akwai tasirin abin da suke faɗa a cikin al'umma sannan wada an ka amrul amma ka fitar daga al'amarin mutane gaba daya to za ka zo kana magana da yawon mutane ba ruwan da saboda in kaje kayan magana da yawun su ma su ne kuma za su zame ma baya su barka a cikin matsala kawai saboda babu amana kuma babu alkawari babu kaza babu kaza babu kaza a cikin alwani to Allah ta'ala ya yashe mu mahallin shahid shine annabi sallallahu alaihi ya ce idan fitina ta zo kar ka zama wanda zaka rura wutar tashin hankali har akai ga yaki wa kana zalika min usulus sunna wannan abin da muka faɗa yana daga cikin usulus sunna mun gani wannan sunna da muke gani tana da usul muna magana da malam shehu dole ne kuma a karantar da yara usulus sunna din wajen ku samu yan shi'a da suke tare suke tare ƴaƴansu a can bayan garin nan usulus shi'a suke zuzzuba musu wani shi'ancin kawai suke zuba musu shi kawai suke zuba musu shi yasa a yadda kuka bar yara kawai da arewa 24 da barcelona da real madrid in aka mutu aka basu da waɗancan yara ba ya dace da su wallahi ko yaran ku yan hutu ne ko su kuma kana gada su kullum suna yau da bakaken kayan nan ana na ana ta zuba musu wani abu su ake ta zuba musu dare da rana kuma dole ne a sawa yara kowa dole ne san usulul sunna kuma dole ne yaran nan a sanar da su wani usulun sunna san su da kyau yadda za su rike su ta yadda wani ba zai zo ya cutar da su ba ko da baka to ne nan cikin usulun sunna ka sani ba so ake ka zama dan gaba gaba ba wajen tada fitina da tashin hankali da hayaniya a cikin al'umma wa hadha mazhabu ahlus sunna wannan abin da muka ji cewa annabi sallallahu ya hana ya yi hani anil qital fil fitna wannan shine mazhabin ahlus sunna gaba ɗayan su wal hadith da malaman hadisi wa a'immatu ahlul madina da malaman madina wa min fuqaha'ihim wa ghairihim duk wani wanda ka sani malami na Allah a duniya wannan shine masabansa in rikici ya tashi ba zuwa ake a zuga wutar ba a yi ta tashin hankali in kaga ana zuga wutar fitina to akwai san zuciya a ciki ko babu akwai akwai zalunci a ciki ko babu akwai to sai a samu rabuwar kai sai a samu tashin hankali kuma wasu ne za su samu ribar wannan abin ba ku da kuka yi rikicin ba mun gane wa min al-fuqaha daga cikin malaman fiqhu man zahaba ila zalik ila anna zalika yakunu ma'a wujudil ilmi tab akwai waɗanda suka tafi akan cewa wannan duk abin da muka faɗa a baya za a yi shi ne idan an samu cikakken ilimi min ahadihima wal bagyu min al-akhar idan an samu cikakken ilimi daga bangaren daya an tabbatar da cewa bangaren daya kuma a zalimai ne fayyajibul qital ma'al adil hina izu to a wannan lokacin dole ne a haɗa ƙarfi da ƙarfe da wanda yake da gaskiya a gama da wanda bai da gaskiya mun gano nan in kan akwai an samu tabbacin cewa suwa na su ne da gaskiya tabbas su ne da gaskiya babu shakka a cikin gaskiyarsu kuma an tabbatar da suwa ne azzalumai ne sun zuciya suka sa a gaba to waɗanda suke tsakani dole ne su goya wa masu gaskiya baya don a gama da waɗancan marasa mun fahimci wannan wa ala hadha fitnatul kubra baina ahli sham wal iraq akan wannan an yi fitina kubra mafi girma wadda aka yi tsakanin mutanen sham da kuma mutanen iraq ina ne sham su ne siriya ko iraq kuma iraq yadda muka sani wannan fitinar wato shekul islam yana mana ishara zuwa ga a waƙatu siffi waƙatu siffi wani yaƙi da aka gwamza tsakanin mu'awiya ibn abi sufyan da kuma aliyu ɗan abi talib radiyallahu ta'ala anhu bayan kashe sayyidina usman an kashe sayyidina usman sai aka ce sayyidina ali shine khalifa to dama kuma a wannan lokacin ba wanda ya fi dacewa da khalifancin sai shi daka yana so baya so suka ce lalle shine khalifa kuma ya dace ya zama khalifa a daidai wannan lokacin to shikenan sai aka zo aka yi masa mubaya'a aka masa mubaya'a a lokacin sahabbai ba sa madina don a cikin watan aikin hajji aka yi wannan aika-aika ta kashe sayyidina Uthman da yawan su hadda matan Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha sun fita sun tafi aikin haji da sahabbai duk sun fita daga Madina sun tafi aikin haji su kuma suka shigo Madina suka ritsa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a gida suka kashe shi sannan suka tafi suka ce kuma sayyidina Ali shi da khalifa to yanzu da sahabbai suka dawo ciki hadda sahabban a matar ma'aiki alaihi salatu wassalam sun so a ce sun je sun sulhunta cewa to tunda an kashe shi to lalle kyautuwa ya a kamo waɗanda suka kashe shi ɗin na su ma a kashe su mun gane? to hakan bai ba aka yi masa mubaya'a amma daga baya sai mu'awiya saboda shi mu'awiya jinin sayyidina usman ya'yan sayyidina usman ba su da ikon da za su iya tsayawa akan neman haƙƙin mahaifinsu da aka kashe sayyidina Usman amma dai sayyidina Muawiya dan uwansu ne na jini shi kuma gwamna ne da kun ga yana da ƙarfin da zai iya cewa lalle lalle a kamo su a yi musu kaza kaza sai ya ce shi ba zai mubaya ba da shi da waɗanda suke sha mu gaba ɗaya ce ba za su yi mubaya ba sai an nemo waɗanda suka kashe sayyidina Uthman an yanke musu hukunci shi kuma sayyidina ali yana ganin a bari gwamnatin ta zauna in ta zauna aka daidaita to sai a nemo su a kashe su wannan shine abin da ya hada rikicin kaga kowa ijtihadi shi yana ganin shi ba zai yi ba zai yi bubaya ba sai an nemo su an kashe su shi kuma yana ganin ba zai nemo su ya kashe su ba har sai an yi mai sai an an samu an samu dunkule mun gane shi yasa malamai suke cewa ka duba ka gani mana akwai akwai abin da zai tabbatar maka da cewa kowa ijtihadi tunda an zo an yi sansani ga rundunar sayyidina ali ga ta muawiya ibn abi sufyan asali asali ba sun zo bane don su yi yaki mun gane ba yaki bane ya kawo su domin ai idan da in za su iya haɗawa su yi yaki su kashe junansu to ai ya fi sauƙi a kamo waɗanda suka kashe sayyidina usman a kashe su shi ya fi sauƙi sama da ajiya gwamza fada ko ba gane ba amma da suka zo da suka zo sansanin ba fada suka zo yi ba asali ba fada suka zo yi sun zo ne gashi shine khalifa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ga ga kuma abu muawiya za a dai da a daidaita cewa zamu maka baya tabbas kuma ma muna tare da kai amma waɗanda aka tabbatar tun da an san su da suka zo ba yau suka zo suka yi abin da suka yi suka tauba sun yi kwana da kwanaki an san su kuma an san suna tare da suna cikin rundunar aliyu dan abi talib a kamo su a yanke musu hukunci a nan ma mawaka mu baya a shi ke nan magana ta kare mun gane malamai suka ce an kusa cimma ma nasara an kusa cimma wannan gari ake jira ya waye kawai duk wanda aka sayar da hannu tun da za a riga an samu ƙarfi za a nemo shi a tsayar masa da haddi shi kenan a dunkule gaba ɗaya cikin dare sai su waɗanda suka yi wannan aikin suka raba kansu gida biyu haka kawai suka farwa rundunar sayar na ali da yaƙi cikin dare ana kwanci sannan wasu kuma suka farwa rundunar mu'awiya da yaƙi ana kwanci to filin yaƙi kuka zo kuma gobe ana taron ku haka wanda yake nan zai zata nan ne suka rayu wanda yake nan kuma zai dauka nan ne shi ke nan sai fada kawai farki a tsakanin shi amma asali ba fada ba ne mun gane? to suna ganin a irin wannan an samu waɗanda su ba su shiga cikin rikicin ba mun gane a cikin sabon alifisar salama ko waɗanda ba su shiga ba don abin da aka yi tsakanin mu'awiyar da ali radiyallahu ta'ala anhu akwai sahabbai waɗanda ba su shiga ba in ka ɗauki irin sa'ad ibn abi waqas bai shiga ba in ka ɗauki irin su muhammad ibn muslima bai shiga ba in ka ɗauki irin su abdullahi dan umar duk ba su shiga ba zaman su suka yi suka ce su ba ruwan su in suka daidaita kawai su ya ci gaba da tafiya mun fahimta to yanzu kaga an samu kungiya guda na uku da waɗanda suke tare da sayyidina ali da waɗanda suke tare da muawiya da kuma yan ba ruwanmu kuma kowa me yayi ijtihadi kowa me ijtihadi kowa ijtihadi ijtihadi zaka yi kaga cewa kai ni ba sai na je gurin nan ba ko ijtihadi zaka yi kace ni ba sai na yi zabe ba kai ijtihadi kace kai ba sai kai kaza ba ijtihadi to su su yi ijtihadi cewa su ba sai sun shiga cikin wannan abin nan hal kana al aswab hal al qa'idin aw hal al muqatilin min ahli al iraq irin wannan sabanin shekul islam ya ce irinsa ne abin da ya shafi a alfitinatul kubra babbar fitinan nan da ta faru tsakanin mutanen sham da mutanen iraki to wane ne ya fi zama daidai waɗanda suka yi zamansu suka isi yaƙin ko kuma waɗanda suka shiga yaƙin so ya suka fi zama daidai waɗanda suka yi yaƙin ko waɗanda suka ƙi yin yaƙin da su yi bago? so ya zaƙon lafi ko waɗanda suka yaƙi sai a ce wani nusus dallat alal awwal nassoshi abinda suka nuna al'awwal na farkon su ne wane alka'idi kamar yadda ku faɗa mun gane ko wa ƙalu kana tarkal qital tarka qital ahli al-iraq aswa suka ce a zauna kar a yaƙi sayyidina ali shine yafi zama daidai sune ahlul iraq wa in kana aqrab ila al-haq duk da cewa sayyidina ali shine yafi kusa da gaskiya wa aula bihi kuma shi ya fi cancantar da gaskiya min ahli sham sama da mutanen sham izzaka a wannan lokacin mun gane amma duk da cewa shi ya fi gaskiya kuma shi ya fi cancanta da gaskiya shi ya fi kusa da gaskiya amma waɗanda ba su shiga cikin fitinar ba sun fi su gaskiya a mai shekul islam yake so ya nuna maka rikicin dai ba shi yake so ba komai in aka samu dalil aka zazzauna aka tattauna duk abin da ka sani da magana ake iya gyara shi ana iya gyara shi musamman idan an yi abin da ya dace a daidai lokacin da ya dace kama basatna al-kalama fi hadha min ghayri hadha al-mawdi' shaykhul islam yace kamar yadda dai an fadada magana a wurin da ba wannan ba mun gane mu ma mun tattauna wannan mas'alar a nan masallacin mun karanta al-awasim min al-qawasim na ibn al-arabi al-maliki rahimahullah sannan a cikin minhaj sunna na na nasa shaykhul islam tabiya ya tattauna mas'alar yadda ba ka tsammani ya wata fulla-fullan da wa takallamna alal ayat wal ahadith fi zalika kace a wani guri daban mun mun tattauna wannan matsalar sosai mun tattauna akan ayoyi da hadisan maki alayhi salatu wassalam waɗanda suka yi magana akan wannan daga cikin ayoyin zai zo zai tattauna mana akan wata daga cikin ayoyi insha Allah mai biya darasin gaba daga cikin hadisai akwai hadisin da إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار wadda wannan akwai shubuha da yawa a cikinsa da shekul islam ya tsaya ya tattauna akan wannan sosai wa min usul hadha al daga cikin turke na wannan mawdu'in wannan mawdu' shine al-ikhtilaf fiqh al-ikhtilaf wa asbabuhu wa adabuhu daga cikin tirken wannan babu أن مجرد وجود البغي من إمام أو طائفة لا يوجب قتاله مجرد zalunci kawai daga wurin wani shugaba ko wani bangare na mutane wasu gungu na mutane la yujibu qitalahum baya wajabta aje a yake su musamman shugaba zai zo duk zai mana bayani musamman shugaba duk zalunci da shugabannin da suke yi sai dai abu ta hanyar da ya dace amma ba wai a fitar da makami a kansu mun gani? ɗan boko haram da suka fitar sun gaya yan garin su ko? haka yadda aka yi ta yi da su musulmai ne yan uwanmu amma sun riga sun kama wani abu daban yadda ba yadda za ka yi da su za ka helplessly ake bin sa ana ta kashe su ba yadda zai ana kashe su ma muna jin daɗi ko? yau da sun kawo rikici a cikin alamu amma shekul albani ya ce da su tun da kuna da wata fikira to ku yi jam'iyya ta siyasa o sai ku fito ku gamsar da mutanen najeriya sai a zaɓe ku in aka zaɓe ku sai ku ce an daina boko yanzu idan shugaban ƙasa ce an daina boko ya zai da shi dole a yi ko gane ba ne kaga akwai wata hanyar kenan wannan in ka bi ta ba za ka balle ba kaga kuma gashi nan sun bi kuma ba su balle ɗin ba inda za ka je inda magana wai rikici ne kace za ka ja da waɗanda suke da gwamnati ko mai unguwar unguwar unguwar ku kace za ka ja da shi wallahi ya baka magana Allah mai unguwar unguwar ku ko ka bi shi a hankali Allah zai iya jaza ma wata matsala to mujarradin albagin zalunci ko ketare iyaka baya wajabta a yaƙi shugaba ko kuma a wata wani bangare a ce a fito da makami a kansu bal la yubihu ba ma wajabtawa ba ma ya halatta cewa a yaki shugaban ko a yaki wannan ta'ifa bal min al-usul allati jallat alaiha an-nusus sai dai yana daga cikin dalilai waɗanda suke nuni akan nassoshi annal imam al-ja'ir cewa ja'irin shugaba az-zalim azzalimi yi umarun nasu bisabar in aka samu jairin shugaba azzalimi to abinda za a ci cewa mutane shine ku yi haƙuri ku yi haƙuri ta ba su haƙuri ku yi haƙuri ku ke haƙuri mun gane a ke haƙuri haka kawai shine abinda za a ce da su amma shugaban jairi ne kuma azzalimi ne amma har yanzu ba za ka zo ka ce mutane shi yasa akwai wani wani audio din na wani dan Nijar da yake cewa a tunzura mutane mun gane wai shugaban kasa zai kawo yan faransa za su yi waye za su yi waye maybe mun ji kun ji yake cewa wajibi ne akan malamai su tunzura mutane ya shaye ku ki ne Nijar ba amma yana cewa malaman Najeriya musamman yan arewa su tunzura mutane mun fahimta ba fa haka kawai ake ake cewa wata ƙasa ta zo ta yi kamfin sojoji a cikin ƙasa ba sai an kai majalisa sai an kai wata ko sannan ne shugaban ƙasa shugaban ƙasa bai da ikon fada da ke kawai ku zo ku dandan ne kayan kwana sai majalisa da waye da waye da waye duk sun yi su yanzu waɗannan wanda muka tura ɗin nan su sun isa ma su ce sun yadda su dawo kuma za mu kyale su su ma ba za su yi ba kuma mun fahimta kuma sai an consulting mutane da yawa kafin a ce za a yi amma kawai ba a san shi ba ba a san sunansa ba kawai da ya ce shi dan Nijar ne amma yana cewa lalle lalle a tunzura mutane to ba daidai bane ba na aka tunzura mutane akan mu za ta kare lokacin da da Tinubu ce zai yaki zai fara yaki a karkashin Eko zai yaki Nijar kaga yadda malamai suka yi ta wa'azi to a kar a yi wannan yaki yaki matsala ce da shi shi yaƙi a zance ne da kake jin yana da daɗi in ya ka zo aka fara to an shiga matsala fa ba a san lokacin da zai kare ba a san lokacin da zai kare kuma wasu suna nan jira suke dama ya ƙiyar yana ɓarkewa shi kenan su kawai za su ta tallar za su ta biyan bukatar su kawai ba za su bari ya kare mun gane wannan arab spring da ake cewa wanda ya tashi daga tunisia ya shiga libya ya shiga masar ko ya tsallaka ya tafi siriya duk ya basu a cikin matsala har yanzu a cikin matsala ce har yanzu libya a cikin matsala ce har yanzu ha da libya da masar a da sham siriya kenan har yanzu a cikin matsala ce yanzu ga sudan ma kuma tabar in ka je kaga in kaga sudan kana ganin bidiyo din sudan zaka tausaya musu an rubuce ga gaba ɗayansa mun gane yasa yaki ba abun so bane ba abun so bane yaki ka daina cewa Allah ya tama ayi kaza ayi kaza a'a ka daina yi wato ni da kai fa Allah yana karbar addu'a Allah ya je ya sa aka yakin nan za a samu matsala Allah ya kiyaye amin gwara a bari a haka din ko ana nan mutane suna wayewa har su kai lokacin da suka gane cewa suna da iko wanda ya musu ba daidai ba su kawar da shi su kawo wanda yake da daidai inda dai an yi da demokradiyya za ko kuma jiki magai to da ka min usul hadha al-mawdu bal la yubihuhu ba zai la yubih ba zai ba zai ba zai ma halatta maka kaje ka yaki wani shugaba ba to idan aka samu shugaba jahiri abinda ake cewa mutane kawai su yi shine hakuri sai hakuri Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi a cikin Kitabul Ahkam imam muslim a cikin kitabul imara daga abdullahi dan abbas Allah ya ji da shi da ta nafsi sallama ya ce man ra'a min amirihi shay'an fakarihahu falyasbir duk wanda ya ga wani abin da baya so a gurin shugabansa to yayi hakuri haka annabi ya ce yayi hakuri fa innahu laysa maja laysa ahadun yufariqu al-jama'a shibran fa yamut illa ma tamitat al-jahiliyyah don ba wanda zai zama ɗan tawaye sannan ya mutu kuma face ya yi mutuwa irin ta jahiliya don zai mutuwa bai da shugaba amma kai haƙuri shikenan sai ya gama shekarun da zai ya tafi a sake wani in kai haƙuri watakila yana kama sai ya mutu a sake wani ana nan sai ga har Allah zai kawo wani wanda zai zama mutumin kirki da zai mun fahimta wayan jigawa duk mun san wannan ko an yi abin da aka yi dama a cikin a jihar nan daga ba kuma aka samu wanda ya zo ya sake farfado da jihar ko ba haka bane so ana yi ana yi in kuka yi aka yi hakuri kowa ya je ta neman abinci wannan rikicin kai ta cewa ai kayan sun yi tsada kai ta roƙon Allah ya baka kuɗi kawai ka ce ka kwantar da hankalinka mindset shine abin da suke cewa mindset in kai kai kullum complain shine aikin ka ko to wallahi kullum kana cikin matsala yawa amma kawai ka tashi ka yi fafutuka Allah ya baka abin da ya baka kawai ka ci abinci ka gode Allah kawai shi kenan ka yi shiru da baki ka jira lokaci yi kawai shi kenan ba kullum ana ta kuka ba daɗi kamar ana kai kukan Allah ta'ala wurin bayinsa ala ala ala jawrihi wa zulmihi wa baghi ta ta cewa mutane ku yi hakuri akan wannan zalunci wannan ce ta iyaka da sauransu wala yuqatilunahu amma ba za a cewa mutane su fito su yi zanga-zanga ko su fito su ɗauki makami su yaƙi wannan shugaban ba amma amara nabi sallallahu alaihi wasallam bi zalika fi ghairi hadisin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da haka a hadisi ba ɗaya ba ba biyu ba falam ya'zan fi daf'il baghi mutlaqan bil qital ba inda annabi ya ce in aka samu wani shugaba azzalimi a ɗauko makamai a je a je a kore shi babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin wannan bal idza kanat fihi fitna naha an daf'il baghi bihi wa amara bis sabr haka san cewa akwai fitina to sai a ce kowa ya hakuri kawai a sawa abin a yi ta addu'a kawai har abin ya zama labari wa amma qauluhu subhanahu wa ta'ala amma fadin Allah subhanahu wa ta'ala lokaci ma yayi kuma ko yawa ya sai mu hakura mu bashi nan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangije ya gafarta mana ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله